صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata garin laraba ya tara ga watan bilhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annaba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da biyar za mu tashi na ɗari biyu da shida shafi na ɗari hudu da biyar inda muke cikin kitabun adab za mu tashi babu taziru isi babu taziru isi babu da yake magana akan mutaabbancin canja suna a cikin kitabun adab malin shi babu babu taziru isi ne kabi'i ila hasan babu da yake magana akan an so mutum ya canja mummunan suna zuwa ga suna mai kyau وتغيير اسم مبارك إلى زين الوجوهية ونحوها لجند سونا مبارك zuwa ga suna Zainab ko Juwairiya da makamancin haka ba dole ce wa'annan sun kawai ba ana bi wa yanzu radiyallahu anhu anna Zainab kanat muhabara an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa da yake da sunan Zainab Barratu fasila ya ce aka ce da ita tuzaki na kara ya ce to a shi nan kaga tana tsarkake kanta tana nuna ita ne biyayya ga Allah shi ne ba ne sanin biyayya ga Allah fatamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zainab ya annabi alaihi salatu wasallam ya sanya abu ya canja masa suna ya sa masa suna zainab daga wancan sunan dama shi canza suna da zarar an ji ba gamsu ba sai a ce daga yanzu an canza musamman mutum bai gyara da kasu ba a dokance amma a jar'ance ba wani matsala da an canza yanzu ba abin da ba sai dai kawai zan mutum yana da takardu sai ya je ya yi amfani da ya je wasu hanyoyi ya bude zai nuna cewa lallai ba wannan sunan ne na tsaba wancan amma a musulunci kawai yanzu za ka canja kuma ya tafi ba da ta ayin karago ko ayi wani abu abin da yake eh babu komai kana zaune a gidan ka zaka ce da gidan su ko da bi kyau ne kaga dama kana so ka canja shi kamar da shi wani ya halatta ballan kana mara kyau to wannan shi ما يقصد من الحديث لباب قيادة الجمال العديد اسم باب تدير الاسم الكبير باسم الحسن حيث أجنزت ممونا في رجوع رسولا من جو نبي الله أن تسمي بأسماء فيها نوع تسكية ومدع لسائلها أنا أنا mutum ya sanya sunan da yake suna da irin sunayen da suke da nau'in zuda kai ko yaban kai a cikin suna na uku ce babu tasammi bi asma'il anbiya an zo mutum ya rika sanya suna irin sunayen annabawa wal asma'il mansubi alaiha bi sunna to sunayen da suka zo nasi ya zo da su a sunna a sahiha ne da gaskiya babu ta'limi tasammi bi malikil amlak babu da yake magana an hana mutum ya sanya suna da karfin sarakuna wa bi malikin muluk ko mutum a rika ce mai karfin sarakuna ba a so a yi wannan an hana kamar yadda za ku ji ana faɗa kuma ana ji wurin da su yana wa an hukar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلو الأسماء عند الله رجلا يسمى بملك الأملاك وفي مولى سورة أذرنا الله شيء mutum a rika kiran da suna sarkin sarakuna shine mafi munin suna a gurin Allah aklau bi ma'ana awda'u wa akrab mafi kyama da shi a gurin Allah muka kusance don ga gai sarkin sarakuna wa mai ba da mulki ke kulli lahumma malikal mulk tu'til mulka man taja'a duwai malika wa ya sarkin sarakuna kenan Allah in ji ka ba su domin shi ne malikul mulk bai mai mallakar mulkin kansa kuma ya bada wani ba wanda ya gada ba shi ta ce shi wato tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha kace ce bada mulki ga wanda ka gada ba ba wanda kake so ba wanda ka gada ba bada mulki ba soyayya ba ce da Allah kawai jarrabawa shi mulki jarrabawa wannan ne shi za a yi zaka ga da Allah ma sau kun kai da dabburin ayar da yake to uku mulka man ta kada ba wa wanda kaga dama wa tu'izzu man ta an gani da nan ka buwa yadda ka daukaka musamman wanda kaga dama wa tudillu man ta ko ka kuma yake wa tanjiyul mulka da yazo wannan gurin Allah da ce wa ta'khudul mulka ba domin duk yadda mutum baya son bukari ai ta ba ma da Allah ta daure shi karba ba shi da kira to da ya fara abu da zai jira saboda wata tuba ce da Allah Allah yake arawa maka to yanzu zai jira to wajen raba shi da shi ba sa'awa da kirga shi za annazu ala rabbi shi al-jadbu shadid amma ta abu da karfi da ku jira mulki dai a kwata sai dai a kwata ba ta so ba ta san su ce sauka ba ba ta ce din yadda kuka gana cewa wani ai mun muka ce mu muka lallaba shi ya hau to da ya hau kuma zai nuna muku cewa lallai ɗan gida ne yana hawa to sau da haka ita yake tanzi kwata ita kaza yaro yaro da aka yi haihuwa ai za ku ai kokarin ya jaro nan har maman ya rika kumbura saboda sai a ce ya ji baya sha aita dabaru sai ba da karba aita dabaru amma an zo yayi shi wani sai a tukan kai masaki ya fi yana ji wanda ya ga ne mumur a ko ne gidan da ne mumur a kurmi a zo a makalamar wani ya ga na jin kuma kuma bai da wani to kamar haka ne kafin ya san me mulki ya san me dadin maman ake ba ma ne amma da fara jin dadin sa to kuma sai yace wa ido Allah ya hada shi to haka bulki haka bulki duk wanda ya dandara sai sai da Allah ga mutum yana da tarbiyya mai kyau yana bin zuwa karatu cika akai akai amma an ba yi da gaske ba in ya fara mulki kuma sai fara jin bokai domin ba ya jira rabu da abin sai da ya zo kai da layi gaba ɗaya yanzu saboda wannan abu baya zan rabuwa da yau da zakin sa kaji hankali a gurin sa shine kinoran da zai bar kujera kaga ko da wasa ne an yi ma ba har da yau to ai ya rike kujera ko da zaɗin sanin sa ba amma ya rike ta sai da rike ta bayan sai da yau dalla mata bari kun kaje saboda haka ba a san tafiya inda za a zuwa wani annabi da kan da zuciya kawai a ƙara su yawa ga uku dai ce gowa ne wallahi ba da ba to wannan shi ne za ka miki to shi za ba soyayyar Allah ba ke miki jarabawa jarabawa wannan suna a ce sarkin sarakuna bayanan da wadari mutasalli ba bi malikin amlak bayanna sifatullah karfin sarakuna zubar Allah ne haramun ne ta a takalli bil asbari jaiza shara mutum ya rika sanin sunayen da suke na halal a shara'ance wa adam takalli bi sunan fi mada'in wa quluin fi sa'i da rashin sanya suna wanda yake akwai yabo a cikin sa ko wuce gona da yi da mai suna na uku a tawaru kankan da kai wal azamatu lillahi wa ala domin girma na Allah ne shi kadai wala yanbaghi li ahadin an yunazi'ahu fiha baya lada ga wani an yunazi'ahu fiha yi jariya da Allah akan wannan tubar da babu ce babu da anil maulud inda wiladati babu da yake magana akan cewa an zo a tattauna da dino a yaro karami da aniki lokacin da aka yi wa amlihi ila zalihi wa anniku a dauya a kai mutumin kirki ya masa ni wa jawazi tasmiyatihi yawma wiladati da halaccin sanyawa yaron suna ran da aka yi ya halatta ran da aka yi ba ba da sunan zawani kai dai ba zai duniya da ya halatta da kai baban wani ya kuma halatta ranar bakwai da kai sai ran bakwai za a ji sunanka duk ba matsala ba ne shi wanda mutum ya ɗauka daidai kafin zuwan ka ran da aka haife shi bayan kuma a ranar bakwai duk ba wani rigima wace ba da tasmiyar tasmiyati bi abdullahi an so ka sanya masa suna kamar su abdullahi abdurrahman abdurrahim abdul ila ire-iren wanda za a jinjina wa Allah wa Ibrahim da sai suna Ibrahim abul anbiya khalil ko kuma mu'azza duwan da aka wa tayyiba asma'il anbiya da sunan sauwa wato sunayen annabawa da annabawan nan da aka su ka yi amfani da sunan ana da bin Malik radiyallahu anhu kana kana gurin bi a bi dalha yake ki to ana tsammani yake wata rana Abu Dalha yana da wani tsabai da lafiya fa kare da Abu Dalha Abu Dalha ya guda ko ko bi da sabi sai Allah ya daura yara yana ji kuma yana kasuwa kalan baraja Abu Dalha da baban sa Dalha ya dawo kana ji bi ma fa ala tuni ya ji kidan dawa shi da aka ce aka tambaye wani ne hikima wa ka mutu a yayanka sai yake a wato maribu hatta yake mara lafiyar da har sai ya warke in kana da yana da yawa in mutum wani bai da lafiya ana so ka nuna shi yaron an kwanta a kansa duk mara lafiya to yana da so uba ya kula da kansa a lokacin da yake da jin lafiya wannan daidai ne yake mara lafiyar da har sai ya warke yace kuma zaibu ma ata ya hazo da wanda baya nan har ya dawo eh kai duwa da suna bukatar wani patient care da za a yi zaibu ma ata ya hazo yace wa kadiru ma ata ya kubo da kankan da haje girma kadiru wajen kimo eh an bayyana da jago kankan da haje girma wani mutum saboda shi yana bukatar tausayawa to sai ce dai da ya tambaya baka da babu alabi ne ya ya cikin tsara baka da kun musulmi kun musulmi sai ce huwa askar ma gana ai ya bi da lafiya ya bi da nutsuwa haka take ba baka da mutum ne da aje a ko abincin dare ta kawo abinci fata ake yi ta abincinsa tun ba a saba da ha har yi mu'amala aure da ita tun da dare ne balan ma mara da yayin da ya gama komai kalan sai kace wani tabiya to za ka binne danka wace gari gobe za ka binne danka balan ba asba abu dala da abu dala ya waye gari a tare da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta bugura annabi alaihi salatu wassalam fa akbara ya washi labarin abin da matar ta kai masa fa kana sai annabi ya ce arastum laila kun yi angunci a daren annabi ya tambaye kin a daren za ka je gida kana da annabi ya ce ta gobe shi da abu ya ce abu dala kana sai annabi ya ce Allahumma barik lahum Allah ya musu albarka da abin da za ta samu da kuma ita wannan matan da sai ma wannan hikima kawai da sulaman wannan gaduwar sai Allah ya sa aka samu da ciki yin gida har tari kala li abu dalha sai abu dalha ya ce da ni eh farko ta ta ce da yin nabi sallallahu alaihi wasallam ki ya yi kake mai komai ya taba har sai kin kai gurin annabi alaihi salatu wasallam ba ta bihi bihin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai kai wa annabi alaihi salatu wa salam wannan kai wa arsalat ma'ahu fi tamratin sai ta aika wa annabi da wucin da dinai ba ka da nabi nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala annabi ya karbi da dinai yace amma ahu jaybun amma ahu jaybun shin an haɗo shi da wani abu da annabi ya dauya kun kawo shi ne shi kai ko an haɗo shi da dan guzuri kalu na an ce muna na akwai kamradu inda dine ka kada annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karbi da dinin kuma kaga ya tattauna kuma aka da mun ce eh bayan ya gama tattaunawa da dinin da ya huka jinka sai la kudu waja'ala hadisi tabi sai sanya shi a bakin yara ya laza wa yaran jaririn wa hannakahu bi yamma ta'lim goga wannan abaci shine ta'lim wa tambahu abdullahi kuma na san ya ba suna abdullahi kaga ba na kokai bane to da ga halatta ran da aka yi ba ma na take sunan gabani ko kuma ka bari shi ran kokai shi ya halatta to wannan shine kaga mala ya kawo mana abin da zamu koya na farko shi babu tasmiyati bi Abdullahi an so ka tanya wa sunan danka Abdul Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik Abdul Qudus addu'a sunan Allah duka nabi sabru wa hikmatu ummu ummu sulaimi hakuri da hikima ta ummu sulaimi fi ta'amuliha ma'al mawaqif as-sa'ba sai da dindin da zuciyarta sai mu'amala da mutunta a hali ne wahalar sha'ani a wannan yanayin da za a ce tsaya mutu ya hukunci ta ihu ta shiga uku ta lalace sai ta kwantar wa da gidan hankali abin da ake so kamar wani rubutu da nuna su sai kana cikin muguwar damuwa to kar ka da yawa iyaye ko amma da ne ba wanda ya damu da kai ba in dai ba ka fito da shi da rayuwa a zuwa wanda ga yawa mai yake da damuwar da kake ciki to kana damuwa kake hankali ko mahaifi to ta su dari za ta zama isa da kiyaye shekarun su da lafiyar su gwara da ke umma a zama a zuwa abba muna bukata a zuwa a wani abu ya cin kawo amma fito da abu gaskiya zai ba ta a matsala duk da wasu na ganin wai zuwa a fana shi ne daidai kuskure ne gaya musu musamman shekaru sun ja gaya musu matsaloli idan aka iya dannewa kawai ka danne gwara ka fito da fito da shi ta wani salo domin shiga da mota shiga da mota yayi kuma ta ce kuwa take ko ta sai iya inda take sai kai dogo ne kuma ke karin ba a so da mota sai yawa to shine illa amma sai su kai ai baro dinda uwan mu da nan baro dinda baban mu da rai kawai zai je ba so shi ba kuma zai ba wallahi kuskure kawai gwaran da zo a tiza ko kuma kai dai alheri an zai ma addu'a kai dai maka alheri ko baka ce ai ma addu'a wala ai to kenan sai abin ya warke amma da yawa da yawa damuwar manya wasu wallahi ba da iya mutanen ba da fanke wace ko wani abu sai ai ai sai ai ai domin sun tsebo abu kuma sun zo sun faɗa kaje ya gama aiki da ya gama cin ne matsalolin da ba wanda ya yawa har ya dinga sai kuma yanzu ka su roka na da jura na da sai ka loda ba abin da muke yi kenan ka ka da jura ka ga matsaloli shi ya jura na ga matsaloli har kai waye yanzu ka zama mutum sannan kuma yanzu na ga ka ka ta abin da ke ka ga yana Idan da ka gaya wa iyaye damuwa, to ko su ce ba ba komai ko ta hankalin ko wallahi ba ka iya rubuta. wallahi sai dai kawai su duka dannewa don karka damu da yawa amma ba ka iya ba shi damuwa ka je ba kai kawai da ka danne dannewar shi ne alheri ba ya fitowa ita faɗa ba yau ka samu matsala gurin aiki kaza ka zo ka faɗa ka kuma samu kuma abin da su ɗaya hakuri za ka iya magance shi da kanka gwara ma a jera ne duk kabo kake faɗa ai mun samu matsala kaza amma ga shi kaza kaza kaza kaza to sai a baka shawara kaga dai ka zo da solution ba iya matsala kawai ba amma ka ɗebo matsala ka zo ka yi takuri ka zauna kai ma da kake da ƙananan shekaru ka shiga wannan yanayi ina ga wanda shekarun sun kai yawa da yawa wasu matasan suna ganin wai daidai ne mutum ya yi ai tun da iyaye na da rai ai kaza to kai za ka farko dan ko ko da ba ka karku ba yanzu to za ki ba ma da zan magani kullum yan ga magani saboda damuwa ka da mutum ya zo kawai zai ga mantuwa ko ya ga magani shi kai ba damuwa ka da ta ka ko ta yawa Allah ya sa mu dai wannan shine ana bi Musa al-Ashari radiyallahu anhu kan wurin da yi gulam Abu Musa al-Ashari yace an mun haihuwa an haifa min yaro ba sai ki bi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba tamau Ibrahim nabi gulan da bari da Allah sallam da shi ne san yaro suna Ibrahim fa annabahu bi kabra sai majalin ya tato da dabino ya sanya ma waki wa da alahu bil baraka ya mata addu'a da albarka sai Allah ya mata albarka wa da ba'u ilayhi fi kubri وكان أكبر ولد أبي موسى فيه babban ɗan أبي موسى الأشعري babban ɗan wane ne shi ne imam nawawi a shari'in musulun yake cewa gaba ɗaya malamai sun yi ittifaqi a kan an so a rika tahanijin wato abin da abin haihuwa ne yayin da aka yi mutahaji ne an so yin haka an gane ko yawa abin da ake so shi mutum ya sami dalilin da tattauna amma a kiyaye mun faɗa ko mutum salihi ne daga tattace to zan to yana goge bakinsa eh idan baya goge baki sai a sa shi ya gane domin immunity jarirai kankani sai a je gorin neman jira a rasa ido ko me kon neman albarka a zama corona virus a zama mai jijjiga tun daga nan su saboda haka sai wanda yake mu'amala da in ka ga haƙorin da girin wa girin ne cutar Najeriya kar ka kira wurin da gargarsa ai sai annabi ba haka yake ba kullum asu ake saboda haka sai ya zanto ne tsafta kai kuma da san za a bai sai ka haniki to ko baka yi niyyar yin burushi ba a lokacin ya kamata kai domin da zuwa an bawa yaran kulawa ta musamman Dake babu ta'adili da tafi yake tebul an zo a ga ta sanya wa yaro suna wata ayyuri abdul azma kuma a zabi suna da kyau na biyu istibadu tafi yake ibrahim an zo aka sanya wa ɗansa suna ibrahim abul anbiya ibrahim al-mu'azzam ko ibrahim al-khalil mutati ana asma radiyallahu anhu ma anha أنا عملت في عبد الله بن الزبير أسماء بنت أبي بكر بن سيدي كانوا ديناري مع عبد الله بن الزبير قالت لي فقررت وأنا مسلم لم لغة سكينة وجياكي لغة هايوة شنو مسلم na kai cikin ya kai wasu kan wata tara ba kai tun Madina na je Madina kace fa nazantu bi quba sai na soka a quba fa walad fa walad fa waladtuhu bi quba sai na yi a quba kuma ataitu bihi nabi sallallahu alaihi wasallam wannan masallacin da yake kai wa ziyara wanda ne yake zuwa da azaba sai dalla raka ji kai ma yanzu idan kaje yana guraren da ake zuwa ziyara guraren da ake zuwa ziyara a Madina hadda wannan lafiyar quba shine farkon masallaci da Annabi ya fara ginawa yana da hayo saboda haka sai ka aje shi anan da cewa Annabi ne da zo sunan bawda do su asiri sai ne sanya shi a ina zuwa na dora Annabi akan dininsa kuma da aje tabrati ba wada da yake azama da shi Annabi aka da dinin sai ta kauna kuma tabala shi sai Annabi ya nan na kuje to ba mar'a a bakin sa yara فكان اول شيء دخل ذوقه في فرقه abin da ko kuma farko abin da ya fara shiga cikin yara shine yi ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wu annabi alaihi salatu wasallam yi albarka kuma annaka hu bi jamra annabi ya mata tare ya tattauna da dino ya mari la ta ma Allah kuma da alahu wa baraka alaihi annabi ya bar addu'a kuma ya ta ma albarka وكان أول مولود ولد في الإسلام shine farkon dan aka fara ba a musulunci bayan an yi jira a Madina wa aka fara ba shi Abdullahi bin Zubair ya aka fara ba a Madina wane mu an ta din ta'in kana an karbo daga ta'in bin Kabi radiyallahu anhu yace وكي المنذر بن حبيب سيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم an je wa annabi alaihi salatu wasalam da munzir bin abi usayd hina wuri da lokacin da aka haifi ko ga abu ala basidi sai dora shi akan dinyarsa wa abu usayd jalisu abu usayd yana zaune bada annabi sallallahu alaihi wasallam bi zain bayin yadayhi an dora annabi akan dinyarsa sai annabi wani aje zai ce wa annabi ya manta da yaro a kan kinyarsa kuma yana da wani abubuwa ba mara abu sai da izini sai abu sai ne da ya ga hankali annabi da wani gurin da yake ya wuce da lazan dauke shi irin wannan abu ya ga hankalin da eh so da aka sai dauke ya yi da izini annabi ali sallallahu alaihi ba hatu mila ya dauke shi fasihin da ni sallallahu alaihi wasallam kai kashi annabi ali sallallahu alaihi wasallam hatta ba da nabi sallallahu alaihi wasallam ba da ya zama abin da yake sai sai an kara ha kamar da yaro ba aka dinga sa annabi ya an kara wakali da yake ai da tabi ina yaron nan da yake a zaura nan eh hankalin ka to yana kan gurin lokacin da yake yin wani abu ba kuma yaro ana da yin wannan abu ya dauke wa annabi hankali shi kuma uba ya ga cewa kamar yanzu ba annabi bai da lokaci to bari ya daukar da yana jinjiri annabi ya wace shi domin wanda abin da yake yi sai annabi ya kare shi ina yaron nan fa kana abu sai sai abu sai da shi kalam na ya rasulullah kuma da shi gida sai kamar bizrani yake mun bai da shi gida kai sai ke mutu ya sunansa annabi ya ce ya sunansa kana sai ya ce kula sunansa wani ya bari sunan kana sai ya ce walakin ake da munje to shi kenan a je na san da hoto na je sunan ka munje kaga dai in ba dauke shi za ka ji dadi ba to ga ban san annabi ya sa masura dan alhaji ko ba wanda suna ka da annabi ya sanya yace da je sunan ka munje ne ga dadi ke fatallahu yawma idin almunje daga ranar da yake kiran da almunje shi ne sunan da ya koma wani mutum wasu ba da suka ce sunan da aka faɗa da ba suna ne ba mara kyau annabi yana ce ya sunan nan bai ba sai ce sunan sa munje an gani me yasa aka ce mun munje ne gargadi sai ba da suka ce ta bawo ne an ya kuna lahu ilmun yasiru bihi dan ya zanto Allah ya ba shi ilimi da yawa da zai rika zuwa yana ba shi ne amfani da abin da ya dan kamar ana yi musu abin cewa to zai zama mai ilimi da har sai ya yi wa'azi shine munzo na mai kaji ne na dai yake babu takairu ne shi na san da ke bi an zo azabu ya kyawun suna a kan yawo jari takairu ne shi ne kaji ila min haka dan da sura mara kyau zuwa da sura ne ko lau ku jawabu annabi galani da ila annabi yake da kankan da kai Allah ta azza mu kankan da zai kaje wato a gargashin da kowa yake amma da bai jawo shi ba yace ya za ku kawo mun shi ku dauke alhali shi wanda din da alama cewa bai jira ni wani yanzu gaba an kyale maka to amma annabi da yake ji ne gaba sai yace to shi ke rasulan da mun da ke wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fito da haka babu kasu min al-hari jawabi da ani da ani da ani shi man lam yulad lahu ya halata o ce takriyatu man lam yulad lahu ya halata wanda ba mara haihuwa bai wa kansa al-kunya an gane ko yawa wannan wannan wuri da min al-kadib ba kariya bane idan mutum an ce mar abuwa ne Abu Zainab Abu Aisha Abu Khadija kuma ko aure ko budurwar kirki babu ya halatta an gani ba za a jira wannan ƙarya ba sannan jawazul mujahidin qawlil haqqi wa adami al-kadhib ya halatta ayi kakashi amma da magana gaskiya ai annabi yana kakashi ne rukun a farkon amma dai dai ya ce kawo shi nan ne kunne shi misali a kunnen biyu da ba haka shi nan da idan guda biyu irin wannan annabi yana yi amma ba ya yi kakashi wanda yake na abin da ba haka ba بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وجه الخلق بيان أبن النبي ya kasance yana yi na kyawawan ɗabi'u wa jawabu da wankan da kai babu da ke da babu da yake magana akan neman izini yayin shiga gidan mutum ana bi da ibn Qudri radiyallahu anhu ka ibn Malik bin Sinan kala kuntu fi majlisin min majalis al-ansar wata rana ina zaune da Abu Sa'id al-Khudri a wani majalisi ne ga cikin guraren zaman al'ansa mutanen Madina sai da Abu Musa ka annahu mas'ud sai da Abu Musa al-Ash'ari nan kamo ya zo a burkice na ina da laki a baya ko sai na gani ana da jin ba shi kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam kana nabi khuluqan annabi ya kasance shi ne mafi kyawun mutane da biya wa kana li abu yuqal lahu abu umayr ina da wani dan uwa da ake cewa da shi abu umayr wa kana uhibbuhu yace ina son ka kware da gaske fadimu yayin yaro yayin ne shi ne fadimu fatima ai yayin yaro ne shi ne fatima kana wa kana idan ja ya kasance idan ya zo kana ce ya aba umayr ma fa'ala al-mudayr ya kai abu umairu ne yasa wadan tsuntsunka annobai sun annobar sun wani tsuntsu ne da yake kamar biyu in yazo zai yi jira ga da jiya da an jeje nan ya ruko abun sa doran nan da yazo kawai sai zarar ya tsuntsun ya mutu shine um sai da yazo ne mawa da yana ya ba mu bai ba ba alan nuge ya kai abu umairu ne yasa wadan tsuntsun da yana sai mawa ta ba ba alan nuge sai ga mun sun ka wannan hadisin ne sai ma da yake lugan kane abu bi wannan sune da yake wa gari duk da hada yi lugan da wannan hadisin a bazan bari sai da gudan mata bari da ta kuce ce a cikin wannan hadisin ne za mu koyi abubuwa daga sai da kawo abubuwa cikin dora abu kaga dai hadisin kalle ya ba wairu babu alal mujahid yarka bayani hadisi yana nuna tawadun annabi yana nuna tausayin annabi yana nuna yadda annabi yake mu'amala da yara yana nuna haka ne tabbatar abubuwa daban-daban to shi ya kace ya halatta a ciwo irin kanarin na azan ga kan jeji har a cikin wannan aka kawo bai da cewa ya halatta a za kan tsotso a jeji a je aje a kuturu a gida ba haramun da inda za a ba ta yawa babu liki idan babu da yake magana kan neman izini la tadu qulubu yutar gaira buyutukum hatta tattani wa tusallimu ala aliha haka Allah ya ce suratul nur ya ayyuhal ladina amanu ala lika ayyuhal qulubu ta bin malik kala kuntu fi majlisin min majalisil afsa na kasance a cikin wani majalisi daga majalisan mutanen Madina idda Abu Musa sai ga abu da ya zo ka annabi mas'ul kai ka ji wanda aka koro a burgice kaga ne ce idda azantu ala umar salata na je gidan umar yana suna da alaka ne yace na je ce ji zan shiga gidan har da uku assalamu alaikum in shigo assalamu alaikum wa rahmatullah in shigo assalamu alaikum wa rahmatullah in shigo ya ji shiru to shi ne yake balani udanni bai ba shi shi ba faradatu sai na biyo kama alisu udanni salata fakali zai ce mamal aza shi kuma sai na umar aje ya biyo to ya je ce ko kuma ya hauka da shi ba yana fitowa sai ga mutum ya biya kawai ya ce ya san kuma kina da alaka shi ne yake yana zuwa ya ta kuma ki ba ka je gidana da shi sai ce ai annabi na biya ce wannan ne izinin ka uku ba amsa ba ko ba ba da izini ba ko an amsa ba ba da izini ba mutum ne وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثة يجي النبي يجي إذا أذن من جنيه أخو فلم يؤذن له فليرجع هو أن بابا سيدي ليجيها فقال إن عمر هنا شوف وأن حديث في زوجها يجي والله لا رجل إلى الله لتقيمن عليه ببينته والله سيقاك أوجه لكم بابو لالا يجي النبي يقول aminkum ahadin sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam kabu da yake kudin da yazo cikin wannan majalisar da al'azam ya zo yana masarkata bi ya furkute shi a cikin abun da yaji annabi ya faɗa ban da ni saboda ya tsorata eh ya san halin sai da ba yace a kowanne da yaji ban da ya ce sai ko dai ba shi da ko kuma ya hukunta فقال أبي بن كعب sai ubai dan ba abin shi wallahi da rabbi da Allah la yasumu ma aka illa asgarul qawm da rabbi da Allah ba za mu tura kowa cikin mu nan ya ji abinci ba ma za mu tura kowa mu zo da kowa kananin ke garo a cikin gida mu zo ai dai ba su amsa ila ba ai ba wa kuntu asgarul qawm abu mutane ne gudun yake kuma ni na fi kowa kananin ke garo a lokacin domin yana cikin wanda suke da kananin ke garo a annabi wa duniya don ke karga ta kafa sai yake ni na ko kana ne sai kawo fa kuntu ma aulani ce tare da shi ba akbartu Umar bin Abdul Rawa sai na Umar labari annabi ne da Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi kira da wanda Allah ta bada da shi cewa lalle ba annabi ya bada an gane ko yawa saboda haka yadda yake cewa annabi ya bada wannan hadisi sai na Umar yake cewa shi ne ba da yake cewa ga wanda yana nuna cewa wato ba komai ne ko da sahabi ya ci daga gurin annabi ba da yawa wasu hadisan a gurin ɗan uwan su da akwai shi sai na wani ba mu dawo ma yake wai ne sai kasuwa wannan sai ya zauna shi kuma gobe ya tafi kasuwa sai ya zauna in ya da yawo ya ma bai annabi yake a ranar haka ce Abu Hurairah ne yana zurfin bada shi ba ya zai shi zai fi kowa yawan abinci da yanzu ya ce zaki zafi a shekara hudu ta fi kowa magana shekara ka hudu da annabi da shekara hudu ai yayi digiri yayi digiri da ke yawa eh to da haka shi cikakken digiri ba ba shi ba ba kari ba to da haka kuma magana da ke na cewa surutu da yayi yawa da haka ya fi kowa magana duk ba mu din annabi ne yayi kuma jama'a ya shi mace a shekara hudu to ka rika ba ko kwana ɗaya da ake ɗauka kullum kwana ɗari uku da sittin da kwana ɗari uku da sittin da hudu kuma a jikin da dubu biyar ne da ɗari uku da saba'in da hudu kacal a ba ake wannan surutun to ka raba shi adadin wayannan kwanakin bai kuma a jiki hudu ba kullum ko biyar a yi kaɗan ba a yi kaɗan amma wani ba haka ake zagin kaza kaza kaza me yasa su sun ce na abubakar da suka daɗe da shi duk ba su magana da yawa ba wannan jahilci jahilci ne san sa kuma sannan ɗan dubu biyar sun nan da yankai ba fa duka ne ingantattu ba akwai wanda ma aka ware da su inganta ba kuma sannan annabi da ya mara addu'a yake da yau da abin da na faɗa da shi ba za ka fara masa ba shi nan kawai shi ya ja da nukuri ga baladan sai din sa tun Allah yawa to wannan shi ne to kun ga yadda tafai shi ne tun abin da yake ba yi kan min hadisi yake babu yake dan talata wala an so in ka je gidan mutum ya nemi izini ka uku sannan ya halatta a musulunci Allah yake wa in kila lakum ya ubar ke mutum ya ga yake wa alaikum assalamu wa rahmatullahi shi ko da yake a'a sai ku goma kana da shi kabar da mutunci mun duba kaza kaza kaza mutunci yake yake ka koma koma eh saboda baka ne miji ba kabe da jiya baka yi wa alaikum salam kaji mun yace ce to bayan ba ko da gaina kake da yakun abin da ko da gaina kake eh saboda haka ko fitowa ma ba zai ranka ba amma idan kai wannan zaka ga tsiwa ba amma a musulunci kuma daidai ne amma da yanzu aka gurin mutum ka sanar da cewa zan zo rana kaza in yana da lokaci da ba ka dawo in kuma babu sai ya gaya ma dan ba a yi ne da ake kira ga ba a zo ka zo kai ba ko ka kaga ko ruwa ya zo ruwan da ke jiya zama kuma da ne ni ban san ruwa ya zama kai ji ba ke kwaran da wallahi Allah ba wallahi ban san ruwa malam ba to kara tsara mana da kake ni da ta da ni sai mutane hankali kuma kana kara ba fa ruwan biyo da ba na roba jamu wallahi to wallahi ban sani ba sai da muka ji asibitin za a duba ya rika haka ya kace mu ji za a jika masa wariyar ya kace mu ji roba ruwa ina zuwa nan sau guda daya guda biyu da yake mun dari hudu ne yake ne din yake wallahi ne ba mai ne ba mai Allah ya tsoro Allah ya kada ba mana ko mu je sai dai Allah ka ba mu shine kawai domin shi Allah babu tsada a gurin sa masaibu kawai yin da kawai ba wani babu a gani lokacin corona a daidai lokacin wani suka rika kuɗi ko to ba ruwan Allah na ba ruwan Allah babu kankara ji kawai da mutazin ala babu da yake magana akan makaruhi ne an ce waye da ce ni kaiwa ne da muke yi ka kuma gani ne ba ka gani ne ya za a gane ka idan shi da mana za aka ce waye wannan shi ana ni ne ni ka gudu da annabi ne an jaje da rabbi Allah wa anhu qala hadith nabi sallallahu alaihi wasallam shi dai in kana ala ayi yace na ji gura annabi alaihi salatu wasallam akan wani baki da ake gun mai gida kun ji ayan kirki ko shi jajin sai da ya wa mai gun baki da ake gun mun ga wannan kisa a baya badan kasul baba ina zuwa da kofa kofa fakani sai yake manza waye dan bakul je nake ana ni fakani sai yake ana ana sai annabi ya rika cewa ni ne ni ne annabi ba mai da kalla ni ne kamar ana ma magana kana ni ne ni ne annabi ya rika mai da kaza kana hu kariha kamar annabi yana ce amar kalma an ce waye ka ce ni sai ka ce ni ne wani in ma da injiya da gado ni ne wani da kuka ne wani ne kaza haka ake yi babu tarihin nazar fi baiti min gaibi babu da yake magana akan haramun ne mutum ya rika leka gidan wato wani ta gidan da ba na ka ya rika leka mutane an sa ji da ji da ko aiki da za ka da iyayen da juna mun san ko ba za a leka ba gida ba sai an aika a ce za a hauka ba amma yanzu mutane ba su an rage sai da ga mutum a sama kawai wallahi sai dai gidanka a zama kai magana kuma yace kaza kaza gidanka ne ai gidanka ya hawo rashin sanin tsarin musulunci ne makarata ba su karatu da yawa ba amma suna aiki ne mu kuma nan ana kai kamar kuku gari a ko kuku ana ta karatu amma ba aiki shine problem ne activist sun cika gari human rights duk abubuwa kowa yana ganin ai damar da su akan gidanka ne kai ka je mafi ne ba daidai bane gaskiya to bari mu ji an san din zari na sai ji an da rasul inda da abi hudi san din zari yace wani mutum ya leka wani aiki shi ba da rasulullah sallallahu alaihi wasallam leka a kan kofar gida annabi ne da rasul sallallahu alaihi leka wa ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijira ya uku bi rado annabi yana rike da mafi fata ko faraji da yake wato dan dan to da gashin kansa ne فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يدين جرى ذي قوة قال جيسي لو أعلم أنك أن وتوتنت ذرني دارات كان أكلمه لتعنت به في عينيك وقيت ولا إذا جرى فيك ما إلو دون قرشة قولنا بسلنا قولنا فيديا في عينيك لا جرى جهو لا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل جعل الإذن min kibali albasar annabi yake ya sanya neman izini ne saboda abin da ido zai gani shi za ka ce neman izini mutum ya kinsa amma kan kan ne ka abuja ne sai wani ya leka ji assalamu alaikum haka yana assalamu alaikum kuma ya leka ji wannan kuskure ne bai a da ta ko ba za ka ce sai ka a jeji ba kan da gidan za ka ba haka za ka ba wai jeji kake ba ka biya da kallin gabanka sannan gidan kuma ka rike sauka da kora ba in kan zai abai ne eh amma an da kula a cikin zaka mutum yana leka yana salamu alaikum wannan ba daidai bane ba daidai bane da aya da cikin suratul nur shi da suratul nur gaba ɗaya da dabi da koyar ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'izu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun shi ce fa in lam tajidu biha ahadan fala tadkhuluha hatta tuzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azza lakum wallahu bima ta'maluna alim shi ke laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra buyutikum fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wannan shine abin da yake yi muje ya ji na gaba an an ce wani ke radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan istala an ba'd ujrin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya leka daga sai da shi dakunan mata annabi alaihi salatu wasallam fakama ilayhi nabi annabi ya nike zuwa gurin sa bi nisbatin da wani almakai au bi masakin ko da almakatai فكأني أنظر إليه كيف جئنا حراروا أنه عليه الصلاة والسلام يقتل رجلا يرى شيئا ولم يجب وادو اللي يقيله بين سوتيش دون كبير هو المسلم annabi na ɗaya da idan sa anas da malik yace ina yi araru annabi a yanayin a wannan lokacin an abi wa radiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة هذا النبي أنا سؤال ليس لا في بيتك هذا داون لي ليس أما جدا ولم تأذن له على هذه مقواشي الجيبة عذبته بحفاظ فجديت لكلهم فقوى ففقعت عينه عينه سيد الناس يجري ما كان عليك من جناح النبي يقول وبيليكم قوة هذا ليه ido biyu da zai yi ko domin mutum ya rasa ido gaba ɗaya ai ya rasa mutuwa da yake to shi za a biya da za a ji kusan biya da yake su kalla biya biya da yake wani gurin da ya ga jira mu biya ake sawa ko su ga babbai da ya ba ga ido shi ido ne ne rabu biya idanu biyu ko biya an bayyana da gogo yawwa to sai annabi ya ce ma kan alai lokaci ya goma mun zo kai min jurai annabi ya ce wa ki da wani ne mun do kan jan da din kitabu salam da shi ne saboda muka fara dai ni Allah ya ba mu ladan sa wanda mun yi kuskure Allah ya ba mu zance ya jawa na na a ba za ki ba za ki ai annabi da nan da haka wannan dan tajmidi ne na biya an fahimta da ku amma da kaji zai iya dauri jirai da rai yin yi mai bayan wannan abu za a iya dauri jirai da rai dama abin da aka zuwa farko ko aiki ta shi shi ma a zuwa mata idanun da guda biyu duk da ana yi duk da yan yawa ba su yawa kare kuwa an ji ne maganin annabtu bin nan su kawai al'amfa bin an ji wani ordina bin ordini wanda ya kira kuma ya jire ba wanda ya kira ido a cire masa wanda ya cire hannu a cire masa amma abin da kai yake da muke ba mu wai a ce ma wai yanzu kamar jami'in din nan da saurayi abubuwa da ke faruwa wai a ce ku kalla juma'a wannan ke irin al'umma ce wai ba za a yi ba ai kamata ya ce kowa al'umma gaba ɗaya wani sanarwa ce kowa ya ce sallah gaba kamunsa ba wata al'umma da ta taɓa ci gaban ba wata mace ta karɓa ba babu ita da ta amfani ba su ta lokacin da kawo kan ba da musulunci da zo mana ba da ba zai zo ba amma wai kuma yaran da yawa su an san su an san su an gwada gaba to abin da kai jiwa ne an ba da zarawa kan wanda ya fito kuma aka fito masallacin juma'a guda to hukuma ta kyale al'umma unguwa ta kyale wannan musiba ce wallahi babba kuma wallahi wanda suke taimaka a wayannan abubuwan sai promote din ɗan siyasa sun taimake su yare da dake tsammani da akwai wanda ni na sani an rubuta shi daurin wato kotun hukuncin shi da aka mutu amma da aka dace da shi wajen siyasa suka fito yana ne da yawa irin wannan abubuwan ne kuma abin da zo ku ce ku na kokarin magance alhaji ku kuke promoting a dau kuɗi a ba wa mutum a ce wannan kawai ya je duk abin da duk abin da dai da ta a nuna ni na ka ni dai dole mutum ya rika jin cewa duk da lokaci a daina a san kariya kake yi domin kai kake taimakon sa Allah ya kiyaye Allah ya kare mu gida da wani su kuma masu jiruwa ne Allah ya kiyaye muna roƙon Allah ya tuna yin gawa da gobe su mura ba Allah ya jawo mana bukatun mu na da kai Allah ya zauna da kasar mu lafiya akwai bawan Allah da ya rubuta Muhammad Bakirci nan waje da masallacin Mangoro ta Kaduna muna roƙon Allah ya yaje maka Allah ya maka dukkan shi da kula da bayansa da gaba ce da ake kai akwai ma da hakan biyu ba wanda aka taba zubawa a cikin ne shi ma jiya ya rasu muna roƙon Allah ya yaje maka muna roƙon Allah da sunayen sa dawa ya saba tun wani kenan mu da muke da rai Allah mana bakin sarki ka ba mu tsawon kwana mai amfani idan za mu rayu Allah ka sa mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah ya sunayen sa dawa da kofin sa mana baka Allah ka biya kowa bukatun sa na da kai marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gudun su da lafiya Allah ka inganta lafiya shugabannin ma Allah ka riko da hannaye Allah ka sanya tausayi na cikin zukatan muna roƙon Allah da sunan wanda kyawawa da su gobe da roƙon ka Allah ka agaza mana Allah ka ba mu damuna da albarka kun ta rayuwa da tsadar rayuwa da ake ba Allah ka magance mana Allah ka raka ba mana Allahumma amina fi awqatina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام kamar gobe a kawun jina'i zami ko amalu a kawun jina'i I'm coming to that exactly.